ولا على الظالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته a yau kwanan wata ina jin ashirin da uku ne ko ashirin da uku ga watan wato jimadal akhira shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da biyar hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama daga maka zuwa madina wanda shine ya dace da ashirin da uku ɗin kumadu a ashirin da uku dai ga watan ga watan hudu shekara ta dubu biyu da goma sha sha hudu a lissafin turawa za mu dasa kan inda muka tsaya a karatun wannan littafi mai albarka na na bulugul marami min adillatil hakam wanda muke gabatar a nan majalisi mai albarka wanda yau da mu tashi ne a babu sifatil hajji wa dukuli makkata ko babin da ke magana akan sifar hajji da kuma shiga makka wato anan abin da ake nufi ana so a yi mana bayanin wato ayyukan hajji ne da kuma yanda ake aikata aikin hajji din martaba bayan martaba da kuma cikatan ko mu ce ambatan hadisin jabir da da muka yi wato muka ainihin wato tattauna a kansa satin da ya wuce malam yake cewa an jabir bin abdullahi radiyallahu anhuma anna rasulallahi sallallahu alaihi wasallama hajja fa kharajna ma'ahu hatta idza ataina dhal hulayfa فولدت أسماء بنت عميس فقال اغتسلي واستسفري بثوب وأحرمي جابر بن عبد الله yake ba mu labari cewa cin hadisi mai tsawo auki ba a'a na'am oke hadisin kuzaima to ni ma dai naga kamar mun dan karanta hadisin nan na sai ba a ce komai ba shikenan dai a cikin dai babin kenan ko um وعن خزيمة بنت ثابت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا فرغ من تلبيته في حج أو عمرة سأل الله رضوانه والجنة واستعاذ برحمته من النار rawahu shafi'i bi isnadin da'if daga Khuzaima bintu Sabit take cewa Annabi sallallahu ya kasance idan ya gama labbaik Allahumma din sa shine talbiyatihi tal na'am mace ce a afwan namiji ne ba tunda ba binti bane bin ne ai eh Khuzaima ta bin Sabit kamar Hamzata ne da Dalhata yawwa ya ce idan annabi sallallahu alaihi wasallam ya gama talbiya ta sa a hajji ko umra yana roƙon Allah yardarsa haka kuma yana roƙon Allah aljanna sannan kuma yana neman Allah ubangiji da rahama ta sa ya tsare shi daga azabar wuta amma wannan hadisin imamu shafi'i ne fidda shi da isnadi wanda yake zaif malamai suka ce yana da rauni kenan ba sai an yi ba tunda hadisin mai rauni ne ba shi da ƙarfi cewa idan mutum ya gama umra a in ya gama labbaika Allahumma labbaika sai ya tsaya ya yi addu'a ta neman rahamar ubangiji da kuma yardar Allah da aljanna eh ana yin addu'a ba amma ba a nan ba tunda hadisi mai inganta ba sai hadisi na gaba da zai magana akan mina cewa dukkan mina wurin yanka ne sannan kuma arfa ma dukkan ta wurin tsayuwa ne in dai cikin boundary na arafa ne وعن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يتي نهرتها هنا ومنا كلها منهر نايانكا أنا إن جاء النبي يتي نايانكا أنا ورا mina kuma dukkanta wurin yanka ne gabaki daya shine wa mina kulluha manharun fanharu fi rihalikum ya ku alhazai ku yanka fi rihalikum wato a masaukanku ko a gidajenku na mina kenan rihal jam'i ne na rahal abinda ake nufi da shi manzil manzil wa waqaftuha huna wa arafatu kulluha mawqif yace na tsaya anan arafa ma dukkan ta gabaki ɗaya wajen tsayuwa ne kenan ba sai an je ainihin dutsen arafa ba in dai ka tsaya a cikin arafa to ba sai an je dutsen arafa ba idan ba ku gane ba mutumin da yake ainihin wato hotoro shi ma a cikin kano yake da wanda yake kurna shi ma a cikin kano yake ba wai sai mutum ya zo kofar fada tsakiyar gari shi ne yake cikin kano ba ko na rijiyar zaki ma kano ne dan birged ma kano ne to kaga ba wai cewa kai wai in mutum ya zo kano wai ba a ce ya zo kano wai sai ya je kofar fada ba to shine abin da annabi yake nufi dan ya sauƙaƙa wa mutane dan kada a ce wai me na sai an tsaya a iya inda annabi ya tsaya ko kuma ce inda ya yanka dole sai an zo wannan wurin nan ne za a yanka wannan ba daidai ba ne duk wanda ya shigo wannan ya kewayen kano ai ya shigo kano ko yawwa idan har dai akwai wata falala ta shigowa kano to wanda yake hotor ma ya samu wanda yake kwanar magi ma ya samu kai har na gidan gwamna ma shi ma ya ka samu ko yawwa ba sai ya zo kofar fada ba hana hadisi imam muslim ne ruwaito shi Allah ya kara masa rahama وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء إلى مكة وقال عند إذو مكة دخلها من أعلاها إذو مكة يشغو تسمنت akwai wata kofa don makan tudu da gangare ne akwai inda ake shigowa ta sama akwai kuma inda ake ta gangarawa to ta sama ya shigo wa kharaja min asfaliha kuma ya fita ta kasanta wannan labari ne da ake bamu nan gane da lokacin da mazala shiga makka lokacin amul faci ina ne saman makka shine wurin da ake ce da shi kada kada kada'u duk wanda ya shigo makka ta kada'u to ya shigo ta saman makka har yanzu wurin yana nan har yanzu dinnan akwai hanya kuma ta mota babba ana wucewa ita ce asaniya kuma a wajen nan ne makabartar mutanen makka take da wuri ne wanda yake na da wahalan bi amma mu'awiya a lokacin mulkin sai zo sai dan saukaka sannan sai abdul malik sannan sai imam mahdi akwai wani sarki da aka ce da shi sultan masr al-mu'ayyad shi ma ya dada gyara gurin ya saukaka sosai akwai kuma ƙasa ɗin da aka ce kharaja min asfaliha da ya zo fita ta asfal ta ƙasa wannan shi ne wurin da ake ce da shi a yanzu asaniyatu sufla asaniyatu asufla shi ma wurin yana nan shi ma kuma ana ce da shi kuda na can sama ɗin kada shi kuma na ƙasan shi ne ake ce da shi kuda bi zammil kafi wal qasr kenan yawwa to manzo Allah ya shiga ta can ya fita ta nan wai dan tsabar sabai irin yadda suka kiyaye sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam hatta ta inda ya shigo makka sai da aka haddace aka faɗa mana da inda kuma ya fita ma sallallahu alaihi wa sallam to sai kuma maganar yin wanka idan za a shiga makka an so idan mutum zai shiga makka da dawafi ko aikin hajji ko umra ya wanka وعن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان لا يقدم مكة إلا بات بذي طوى baya shigowa makka ibnu umar sai ya kwana a wani wuri da ake ce da shi zituwa an gane ko zituwa wani wuri ne yake kusa da makka abdullahi dan umar in dai zai shiga to insha Allah sai ya kwana a wannan wuri hatta yusbiha wa yaghtasil ya wayi gari idan garin Allah ya waye zai shiga maka ya kwana a zituwa ya wayi gari sannan kuma ya yi wanka eh wa yadhkuru dhalika an annabi sallallahu alaihi wasallam kuma yana ambata wannan zance wannan aiki da yayi yace daga manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam kenan annabi ma ya zo ya kwana a wannan wuri na zituwa ya kwana sannan kuma ya me ya shiga ya shiga maka hadisin bukhari da muslim to da wannan ne malaman fiqhu suka kawo cewa mustahabbi ne an so cewar a a rinka yin wanka idan za a shiga wato garin garin makka akwai malaman da suka ce annabi sallallahu alaihi wa sallama ya shiga garin makka ne da rana da yawa cikin malamai haka suka faɗa Allah ya musu rahama to amma shiga makka da rana da shiga makka da daddare duk ɗaya ne yawa a lokacin da annabi ya shiga umra ta umratul ji'rana akwai ta umra da aka ce umratul ji'rana annabi da daddare ya shiga kenan kaga ba laifi za a iya shiga da daddare za a iya shiga da da rana wa an ibn abbas radiyallahu anhuma annahu kana yuqabbilu al-hajar al-aswada abdullahi dan abbas ya kasance yana sumbantan al-hajar al-aswad wa yasjudu alaihi yana kafa goshin sama akan alhajar aswad in ya samu dama wannan wannan dutse kenan na gidan aljanna da riwayar ahmad ta tabbatar sai ya zo ya sumbance shi ko ya taba shi sannan kuma ya sujada a kansa aka imamul hakim ya rawaito wannan hadisin marfu'an wal baihaqi mawqufan sai dai malamai sun ce hadisi ne za'ifi amma imamu ahmad ya hassana hadisin ya ce hadisi ne hassan da ya aiki da shi wannan yana nuna mana wato shar'antuwan mutum ya sumbanci hajar al'aswad din nan na jikin ɗakin ka'aba da wadda daga shi ake fara yin ɗawafi abdullahi ɗan abbas yana yin wannan an ce sayyidina umar ma yana yin wannan allah ya ƙara masa yarda abdullahi ɗan umar sayyidina umar ya ce na ga annabi ma yana yin haka sallallahu alaihi wa sallama akwai riwaya da ta zo annahu qabbala al-hajar wal tazamahu annabi ya sumbanci hajar al-aswad kuma ya rungume shi ya rungume shi ai sayyidina umar kai yayi haka din kuma ya rungume shi duk wannan yana nuna mana halaccin haka sannan a cikin aikin hajji akwai dawafi a cikin dawafin nan yanda ake yin sa zagaye na farko da gudu ake na biyu ma da gudu ake na uku ma da gudu ake kamar yadda wannan hadisi zai zo ya yi bayani wani radiyallahu anhu kala amarahum nabi sallallahu alaihi sallama an yarmulu salasata ashwat annabi sallallahu alaihi sallama ya umarci sahabbai idan za su yi dawafi su yi ramalu su yi sassarfa su dan yi gudu gudu haka zagaye uku din nan wa yamshu arba'an sannan kuma in za su yi tafiya yamshu arba'an su tafi me arba'an nawa hudu kenan mutum zai saf shaf shaf shaf shaf shaf shaf har guda nawa zagaye uku sannan kuma na hudu na biyar na shida na bakwai duk mutum zai a hankali a hankali shi yasa kaga kullum ana son namiji ya zama yana da stamina yana da power amma wasu wanda ba saba motsa jiki ba da mutum ya wannan zagayen sai gana kamar zai kife saboda kitse ya masa yawa makogoron a toshe yake zuciyar ma gaba ɗaya kitse ya danne ta to shi yasa aikin hajji akwai guje-guje a ciki hakan an zo dawafi ma ana yi to annabi haka yake yi amma wannan hukuncin bai shafi mata ba mata za su tafi a hankali ne sai dai kawai kuma su yi dai kar su tafiyar su daidai za su yi normal muttafaqun alayhi buhari da muslim suka rawaito wannan hadisi wa ibn umar radiyallahu anhu anna nabiy sallallahu alaihi wasallam kana idza tafa bil baiti at-tawafa al-awwal khabba thalathan annabi idan yazo yin dawafi na farko a umrarsa yana yin al-khabb wannan dan sassarfan yip yip yip yip yip yip yip yip zagaye nawa sau uku wa masha arba'an ya tafi kuma a hankali sau nawa sau hudu wannan haka annabi yake aikatawa to amma ku lura banda dawafin da mutum ya zo yi na nafila kamar misalin ka dawo ka gama umra ka sa kayanka na gida ka dawo da daddare za ka yi sallar isha'i tsakanin da magariba ka ce za ka yi dawafi to wannan za ka yi normal zagaye ne kawai an gane dawafi na nafila ba dawafin umra ba wannan ba sai an yi wannan shaf shaf shaf shaf shaf din ba kawai normal tafiya za a yi wannan hadisin ingantacce ne sahihi ne wa fi riwayatin ra'aitu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam idza tafa fil hajj aw al umrata a wata riwayar abdullahi dan abbas duk hadisin sa ne wannan yake cewa naga annabi sallallahu alaihi wasallam idan zai yi dawafi a aikin haji aw al umrati ko kuma zai yi umra ɗawafin umra awwala ma yakdumu farkon zuwansa ka gani ɗawafin farko kenan ko fa innahu yas'a thalathata atwafin bil baiti yana yin sa'i da sauri sauri zagaye nawa zagaye guda uku a ɗakin Allah wa yamshi arba'atan yana kuma tafiya wato a hankali hankali sau nawa kenan sau hudu wannan hadisin bukhari da muslim ne suka ruwaito shi hadisi ne ingantacce hadisi ne tabbatacce yana da maimaita mana yadda ake yin dawafi ne wa anhu radiyallahu anhu har yanzu daga Abdullahi ibn Abbas yace lam aran lam aran Rasulullahi sallallahu alaihi wasallama yastalimu min albayti ghayra ar-ruknayn al-yamaniyayn yace ban ga annabi sallallahu alaihi wa sallama yana taba wani wuri a ɗakin Allah ba banda wurare guda biyu ba kula da wannan hadisin ya jama'a inda shari'a ta ba da dama a shafa a jikin ɗakin kaba wuri biyu ne a rukunin yamani lungun wato angal na farko sai kuma na gaba da shi alhajar al-aswad to dama jikin kaba za ga wuri nan su ne wuri biyu da aka yi alama ko a hoto za ka gani wannan ɓangaren da wannan ɓangaren duk wanda ya je ya taɓa wani wuri ba nan ba in dai da sunan taba na ibada ne to ya zo da sabon abu sai dai mutum ya taba dai don tarihi kawai da ya gani yaya jikin yake shi kenan ba don wai Allah zai ba shi lada ba yawwa ina fata ana fahimta yawwa kuma ba wani abu ne a jikin ɗakin kaba dutse ne sosai ina irin duwatsun nan da ake yin katanga da shi manya-manyan duwatsu da ake yin adan katanga da shi dinnan e marmara marmara ja ce ku kan kura irin dai haɗaɗɗen dutsen nan dakakken dutse wanda shi ake fasawa a yi dakin na'am irin na me yawa irin wancan ginin wancan farin dutsen ba shi ake fafasawa a yi abinan ba yawa ko a zuba kwalta da shi ko kuma a yi dakin to irinsa ne manya-manya su ne aka jera su a matsayin bulodin kuma irin yadda kaga wannan tsarin bulodin ko filasta ma ba a yi mai ba har yau ko filasta babu shi ne aka daga shi amma fa akwai tsawo fa ƙwarai da gaske don tafi gidan nan tsawo insha Allah kama wannan gidan benin ba a tsawonta da in ka tsaya a haka da cewa za ta kai nan tsawo kwarai da gaske saboda kofar kadai kofar ta kofar da ake shigan kadai wato ta fi wannan lintar dan da matakala ake hawa ko gane abin da nake nufi ba kofar shiga ɗakin kaba din ba normal kofa ne irin wannan da ƙasa za ka shiga ba dan an bari ai da ƙarfi ma za su balle shiga to sai suka daga kofar daga linta ne saman linta haka daga nan ake shiga so idan za a hau sai an same sai an sa tsani ni kun ga tsawona ɗin nan ni na taɓa zuwa na gwada in dai zan kama ma bakin ƙofar to akwai ɗan dandamali ya wannan ai ya ma yi gajarta ai haka haka wannan ai da ni da ƙasa ina taɓa nan to sai ka ɗan taka wani ɗan dandamali ya kai bulo biyu ma sai ka taka shi sannan sai kai haka sai na ƙure hannuna kun ga tsawona ɗin nan sannan shine ma za ka kamo dandamalin ƙofar ma ai ƙwarai da gaske maganin masu fitina masu ciya sai sun shiga ga ta nan in za ka shiga ko an ɗauke ka an watsa kama wani tafkeken kwaɗo ne a jiki to wannan kenan na'am shi ma tsani ne ake sawa idan an shiga kuma kayan tarihi ne haka a ciki ana shiga ai makullin yana wajen wasu mutane ne ba ma hukuma ba tun zamanin annabi ya bar makullin a wata ƙabila kuma ba a karɓa ba kuma duk mai mulki idan ya zo wannan gidan dai su ne dai makullin ya kyaninsu ko hukuma za ta karɓa sai dai ta je ta nema a wajensu kare magana annabi kenan mu ne yanzu tuntunin janatan ma zai karɓo ya ƙwace shi ko ba ka bane ba na kama ƙwaciya zai ai ballanta na wadda ba na kama to wannan kenan ko ba ka bane ba yawwa sai kuma ya ce wa ni umar annahu qabbala al-hajara wa qala inni a'lamu annaka hajarun sayyidina umar ya sumbanci wannan alhajarul aswad ku duba magana ta aƙida mana kala sai ya ce wa kala inni alamu annaka hajarun la tadur wa la tanfa da ya sumbanci wannan hajarul aswad din sai ya ce yake gaya wa dutse ya ce na fasan kai dutse ne ba za ka cutar ba za ka amfanar ba yauwa dan kar wani ya ɗauka wannan dutsen hajar aswad din shine komai Allah ne ya ce a sambance shi annabi ne ya ce a sambance shi yasa ya samu matsayi da ba dan Allah da annabi sun ce a taba ba wanda zai taba shi na ruwan ma wani da wannan dutsen to amma ya samu matsayi ne saboda Allah ya ce a bashi matsayi me yasa sayyidina Umar ya faɗi wannan magana jama'a Umar ya faɗi wannan magana ne dan kar wani ya ɗauka cewa shi wannan dutsen yana iya cutarwa yana iya amfanarwa so ana taba shi ne da umarnin Allah da umarnin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yace walaula anni ra'aytu rasulullah sallallahu alaihi wasallama yuqabbiluka ma qabbaltuka ai da ba dan naga manzon Allah ma yana sumbantan ka ba ni baran ma sumbance ka ba inji wa inji Abdullahi dan Umar muttafaqun alaihi wannan Buhari da Muslim suka rawaito wannan hadisin to wannan shine za ga abin da mutanenmu suke yi ko da sauran mutane suke na kurakurai waye mutum ya je cire ihraminsa ya je tunkari ya samu ɗakin kaba ya ta gogawa yana goga in ya goga ya goga sai kulle sai sa a leda sai ya zo gida zai jika shi in ya jika sai ya ba wa makota da jama'a da 'ya'yansa wai Allah zai musu albarka ka duba don girma Allah wa ya saka wannan akwai wani ma da na gani ya zauna sai da ya tukwikwa iramin ya jefa shi can da ya taɓo can sai ya maza ya rungume shi sai ya tattare tattare sa a leda mana zai je ya ce wa mutane ai wannan iramin ya taɓa ɗakin kaba to in ya taɓa ɗakin kaba sai me kaga wannan menene jahilci ne to haka wannan hajar aswad din ma idan kaga bid'ar da mutane suke a kansa wallahi abin zai baka mamaki da kokawa da doke-doke mutum sai ya je ya taba ya sambanta kuma shari'a ta ce da kaga ana cinkoso a wurin daga hannunka kawai ka wuce ba ya ka ture wani ba amma mu yanzu 'yan najeriya da ake da gadara an ci dawa ana da ƙarfi kwamba suke su ce kai gafara kai ce ba wani balaraban da zai zo ya hana mu wuce kaga suna buge mutane suna shiga idan suka yi kwamban su goma sha biyu laye sun ture kowa turkawa ne kaɗai suke hana su wucewa yan turkiya kasan akwai ƙarfi haka za ga mutum yana tafiya yadda ka san wato rodi ne ake cakawa mai nauyi saboda suna da ƙwari to mu lalacewa mu ta kai har matan mu fa ka ga mace malam wai ta shiga tana tana abu na da ido na akwai matar da na gani wallahi tallahi malam kai Allah ya sauke Allah ya sauke malam daga ta akai sama ana ana mika ta ta je ta yi murtsu ta shiga furmutsu ta je sai da tafa dutsen nan hajar aswani to ta zo fitowa bayan da za ta yi sai ta kama ihu aka ga za a take ta a kashe ta sai aka dago ta mace fa ana daga ta ana miƙeƙeniya da ita kaga an ana miƙo ta kuma inda ba a taba ba a jikinta to wallahi haka ana wasu na subhanallah mar'a mar'a mar'a ita ko ita ko yan uwan take ta na taba na taba wallahi na taba ko damuwa ma mace ba na ce kai wani abu malam sai mutanen mu malam suka jeho ta gefe kurin mace fa kaga lokacin da ake mimiko ta nan komai zai iya bayyana to me yasa babu training babu tarbiyya ba a san mutuncin kai ba ko hauka ne ka gama tan balarabe ta ji ta yi wannan wallahi ba za su shiga ba amma wata mara daman daga harami tana shiga za ta ce yan uwanta to wacce za ta biyo ni ta biyo sai ta daure ƙugunta hijabin daman sauke shi za ta daura shi a nan ƙugu za su je dawa fiken sai ga sun yi layi an yi haka an rirke saboda su maciya dawa ne wasu in sun gansu ma ya ɗauka maza ne mu kuma ga munan haka muka haƙura da su muke ta rayuwa da su wai su ne matan amma wai kuma wai wai wai kai Allah dai sauƙi a karantar da su addini don Allah jama'a to wannan yana nuna mana dutsen shi ba zai amfana ba ba zai cutar ba la yanfa'u wa la yadur yawwa na'am na'am na'am na'am na'am na'am a ba ya faɗa ba ne don ya ji yana tambaya ne shin wai dutsen ya ji magana umar ɗin a ba ya faɗa masa ba ne don ya ji ya faɗa ne don na gefensa su ji mutanen da suke gefensa mana jama'a ku sani wannan dutsen fa baya iya cutarwa baya iya amfanarwa kar wani ya je roƙi dutse ya roƙi Allah kar wani ya nemi albarka wa dutsen ya nemi albarka daga wajen Allah la yadurru wa la yanfa ba zai cutar ba ba zai kuma amfanar ba yawwa umarnin annabin shine ya bashi matsayi ya bashi albarka wani abi tufaili qala ra'aytu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yatufu bil baiti abu tufail yace naga annabi sallallahu alaihi wasallam yana yin dawafi a dakin Allah wa yastarim wa yastalimu ar-rukna bi mihjanin yana taba wato rukunul alhajar al'aswad shine rukun ɗin bi mihjanin da sanda kalmar mihjan ana nufin wato asan mahniyya ina irin sanda mai lankwashishen kai gora kenan wata ran annabi da ya zo ya ga cinkoso ya yi yawa tun da shi annabi bai koya mutane shiga cinkoso ba ba a so a yi cinkoso sai ya miƙa yar gorarsa ya taɓa ta kawai shi kenan ya wuce me yasa ma aka ce a taɓa saboda dutsen zai maka shaida a kiyama ran tashi alƙiyama wanda ya soke kudinsa kuma ya ƙi je ta gina gidaje ko yana tafiya yawon duniya bai je can ba to kaga shi kuma bai samu wannan falala ba bi mihjanin ma'ahu wa yuqabbilu al-mihjana idan ya taba da sandan sai ya ainihin subbanci sandar kamar yanzu wannan biran shine sandar annabi yana kan abin hawansa yana dawafi misali yana tafiya yana dawafi to cinkoso ya yi yawa sai miƙa sai ya taɓo hajar aswad ɗin da sandan a hannunsa ba zai iya taɓa ba duba a matsayinsa na annabi ba zai iya sa a tsayar da kowa ya taɓa ko amma ka duba tawadu inna annabi sai ya bar mutane yanzu muku yanzu gwamna zai wuce wuri sai an kori kowa kowa sai ya tsaya a hanyar ba za a dole sai ya an tsaya sai ya wuce yawa saboda bayinsa ne mutanen to kaga duba malam duba tarbiya irin ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ha sai ya taba kawai haka mutane kuma suna suna abin nan saboda an zo da mutanen ƙauye da ina duniya ce take zuwa ko ba haka bane ba ba zai matsanta musu ya ce wai sai kowa ya bashi wuri dan shi manzon Allah bane ba in ya taba haka sai ya sambanci wannan din ya sambanci dutsen a ya sambanci sandan ya taba sai ya sambanci sandan ya taba sai ya sambanci sandan duk zagayen dawafi da zai wannan yana nuna mana tawadu'un manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana nuna mana kuma shi annabi baya takura al'ummarsa to mu yanzu ka duba malam mutanen nan ko wuciya za su yi sai an zo malam kasar nan ana zalunci malam yanzu soja idan zai wuce idan ya zo ya ga gosulo kawai sai yanki hanya kawai hanyar da ake tahowa wallahi dai kuga sun kunna wuta sun danno da motoci da gudu kawai idan ka zo ka taba kusa da su su tsaya su maka shegen duka wallahi tallahi malam saboda tsabar rayuwa ce ta dabbobi ake a ƙasar nan ba a respecting doka law makers law breakers su da suke yin dokan su suke karya ta yanzu kwaman ɗan sanda idan ya zo zai wuce ta hanya wai shi wai bai zai tsaya wai ya bi danja ba ni na taba ganin wani rashin mutunci irin wannan abu su kuma su waye da ba za su bi doka ba ko a constitution ɗin Najeriya an ce doka banda soja banda ɗan sanda to wannan abun zaluncin da ake cutar al'umma da aka mai da su kamar dabbobi shi yasa wallahi Allah ya hana su zaman lafiya bugu ɗaya zai gaji an an kashe mutum talatin a cikin su ko an kashe ashirin ko an kashe nawa saboda cuta akwai wallahi tallahi wani guri da suka zo a garin nan wani junction an cakuɗe an cakuɗe ana jira danja ta bara wallahi malam suka gaba ba su guri ba sai suka bude wuta kawai wuta kawai suka bude har yau dole su bude man tunda an ba su an ce su kashe mutane su rage musu yawa zo ka ga mutane malam ka ga alaji yana cikin masjidi wallahi sai sauka ya ruga da gudu aka bude wa mutane wuta wani ya fada kwatami ya karye wani ya fada irin ramin kwalbatin bakin titin nan wani ya je buga wani motarsa wani ya abin nan suka zo suka wuce kawai suna mutane dariya suka tafiya su ba doka ustaz wallahi ina muku rantsuwa kaga obama obama da kake gani obama wallahi idan ya hawo motarsa yana tafiya ko wallahi talla idan ya zo danja tsayawa yake tsayawa yake chat yanda kowa kaga dai su ne dai suka kawo dokokin na zaluncin a ƙasa a duniya gaba ɗaya tsayawa yake amma mu yanzu nan ciyaman kai kansila ma in ya ɓata ran in ya zo da jiniyan nan shikenan kai yanzu motocin asibiti ma direban mota asibiti in ya taho daga gida zai tafi aiki in ya gaza a ɓata mai lokaci kurin sai kunna jiniya wayyo wayyo wayyo wayyo wayyo wallahi sai ka ɗauka gawa ne a ciki ba kowa wucewa kawai zai yi kuma dole a bashi wuri wanda inda aka ci gaba a ƙasashen da aka ci gaba akwai service line da ake hanya ta daban emergency kowace babban hanya sai an ɗan yanki layi ɗaya wannan hanyar ba wanda yake binta motocin da suke tafiya asibiti wanda aka ɗauko wannan ko kuma motocin gwamnati na emergency za su je su yi wani aiki na gaggawa to su ne aka ba su wannan hanya amma mu ba a rarraba hanyoyin ba hanya guda ɗaya ne a ta cutar mutane so sunan wannan abun barna sunansa kuma zalunci ina gaya muku ne saboda watakila wani a cikinku zai zama soja nan gaba ko wani zai zama ɗan sanda ka je ka zama soja ko ka zama ɗan sanda kana rayate da bindiga ɗan garin nan ne kai mun san ka amma ka zo kana cutar mutane kana zalunta mutane ko kai ka zama wani ogawai wai za ka wuce wai a doki kowa wai a baka wuri a daddaki kowa a baka wuri idan gwamna zai fito zai je wani guri sai an duk hanyar da zai bi sai an dakatar da kowa haka in shugaban ƙasa zai zo a zo a yi ta dukan mutane a yi ta dukan mutane a yi ta dukan mutane a yi ta abin nan su a tattoshe hanyoyi saboda shi kadai kawai zai wuce babu najeriya ba doka yawa babu ku je ku ga ƙasashe wallahi inda suka ci gaba inda suke demokaradiyyar masu ta gaskiyar mu kan la demokradiyya mu ba Allah ba mu ba ba manzan Allah ba kuma kafircin ma na rashin mutunci ma ake muka anan Allah ya rufe asiri Allah ya fitan mana da hakimu duk wanda ya zalunce mu Allah isa wa anna abi tufail ko mun karanta wa an ya ala bin umayya ta qala tafa rasulullah sallallahu alaihi wasallam muttaji'an ay muttabi'an kai ba muttaji'an ba ببرد أخضر رواه الخمسة إلا النسائي وسهاه الترمذي abi ya'ala ay ya'ala bin umayya yace manzon Allah yayi dawafi wato muttabi'an abinda ake nufi da al-ittiba'u shine at-ta'abbuti me at-ta'abbut cire kafadar hannun dama ba a ihrami yana yafe ba a haka to annabi idan ya zo yin dawafi na farkon nan yana cire wannan ihramin daga kafadar hannu shine ittiba al-ittiba shine at-ta'abbut cirewa kafada a ganta irin yadda za ga alhaji sun ya rataye irami sun cire wannan kafadar da wata riga wacce take wato koriya kenan kun ga ba sharaɗi ba ne idan za a yi dawafi ɗin sai da farin ihrami ba dole ba ne ba tunda kun ga wannan da ihrami kore ne hadisi ne hasan imam turmizi ya inganta shi haka imamu nasa'i a oke malaman nan guda biyar sun ruwaito shi banda imamu nasa'i abu dawo da ne turmizi ne da su ahmad duk sun ruwaito shi allah musu rahama to amma ya kamata ku gane wani abu guda wannan cire kafaɗa a yayin ɗawafi ana yin sa ne a ɗawafi na farko kurin yawwa ɗawafin ziyara ko ɗawafin gudum kai ɗawafin da ka fara zuwa sauran ɗawafai da za ka yi ba a yi su don kaga alhaji ya cire kafaɗarsa amina kuskure ne kaga alhaji ya cire kafaɗarsa a fili a arfa duk kuskure ne a wannan zagayen na ɗawafi shi ma zagayen idan an yi ɗaya biyu uku an gane ko to shi kenan sai a mai da shi amma wallahi akwai shekarar da wata rana wani malami a garin nan kan Allah rufa asiri cikin manya-manyan malaman da suke wa alhazai wa'azi an tara masa alhazai wai babban malami ne ya zo yana wa'azi yana bayanin aikin hajji wa alhazai a gidan alhazai a can ƙasa wajen masfala wajen kudai kai wallahi sai gashi malam ranar ina jin ko an dawo ne ma zan iya cewa ko an dawo ne ma daga an je umra dai haka an dawo ana shirye-shiryen za a tafi za a tafi wannan za a tafi za a tafi mina kaga an gama wannan dawafi tuntunin wallahi malam da ka faɗa a buɗe a haka yake ta yawo zai mutane suka ɗauka ko waɗannan abu na gashi yana yawan mutane wa'azi shi da yake cewa a gyara kuskure shi ma ga kuskuren nan ƙarara a jikinsa to shi yasa aikin hajji malam yana da wahala ƙwarai yana buƙatar practicing a jarraba a gwada kuma a karanta sosai a fahimta na'am Na'am. Eh zai iya ishara da hannu amma ba zai taba ba sai in ya ba zai sumbanci hannun ba sai in ya taba ne. In ya taba gurin sai abin nan. Insha Allah. In hannunsa bai kai ba abin zai sumbanci hannun tunda hannun bai taba ba. طيب ya ce wa an anasin radiyallahu anhu kala kana ya hillu minnal muhillu fala yunkaru alai wa yukabbiru minnal mukabbiru fala yunkaru alai anas an malik ya ce a cikin lokacin da muke aikin hajji hadisin bukhari da muslim mutafakun alai ya ce mai daga sauti yana cewa labbaik allahumma labbaik labbaik la sharika laka labbaik wani haka yake faɗa wani kuma yana Allahu akbar Allahu akbar wasu na labbaik Allahumma wasu na Allahu akbar Allahu akbar yace ba wanda ake musantawa wannan yana nuna mana cewa duk abin da aka yi daidai ne ko ayi kabbara ko ayi labbaik Allahumma labbaika duk wannan ya halatta kalmar al-ihlal shine wato daga sauti da yin kabarbari daga afwan daga sauti da yin talbiya labbaika Allahumma labbaika wa kabbara kuma shine faɗa Allahu akbar Allahu akbar duk wannan ya halatta riwayar Bukhari riwayar Bukhari Muslim wa an ibn Abbas qala ba'athani an-nabi sallallahu alaihi wasallam fi thiqali abdullahi da abbas ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya aika ni fi thiqali wato athiqal ana nufin wato kayan matafiya shine mata'ul musafir kamar yadda yazo a cikin annihaya fi gharibul hadith aw qala fi dha'afati wasu kuma wasu kuma suka ce ana an yi kinaya ne da athiqal ana nufin wato cikin mata saboda suna da nauyi yawa ko kuma ya ce fi za'afa cikin masu rauni asiƙal mata abdu'afa ɗin masu rauni min jam'in bilailin jam'in ana nufin muzdalifa daga muzdalifa annabi ya haɗa ni da mata ya ce in je in raka su in je in raka su saboda mata suna da rauni kalmar jama'a sunan muzdalifa ne ana ce da shi wato alami ne na muzdalifa me yasa aka ce jam Allahu akbar a lokacin da Allah ya ce wa annabi Adam ya sauko daga gidan aljanna da shi da Hawwa'u anan suka dira anan suka sauka gabaki ɗayan su Allahu akbar a wannan wuri na muzdalifa da aka ce in mun dawo daga arfa mu tsaya mu kwana a wurin lokacin da Allah ya sauko da annabi Adam da Hawwa'u anan suka sauka Allahu akbar to shine aka sunnanta alhazai idan sun dawo daga arfa su tsaya wurin su kwana su huta yace bilailin da daddare ne tunda daga da daddare ne suka tafi alhazai kuma waɗanda ba su da uzuri za su kwana ne kwana ake sai an yi asubai sannan sai a kama hanya a tafi wajen jifa kuma a jahiliya ba sa barin wurin ma sai rana ta fito suna cewa ashirik sabiru kama nughiru amma annabi ya sabanta musu ya ce a'a kawai da asubahi ta yi gari ya waye kawai shi kenan kuma annabi ya ba da dama ga mata masu rauni ya ce a tafi da su ma tun cikin dare to yanzu wannan hadisi na gaba zai mana magana ya halatta tunda an ce a kwana a muzdalifa to ya halatta in larura in bukata ta sa a bar muzdalifa din cin cikin dare a tafi ayi gaba ga masu uzuri وعن عائشة رضي الله عنها قالت استأذنت سودة رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة المزدلفة نانا سودة تاني مئذن من ذن الله صلى الله عليه وآله وسلم أدرم مزدلفة ita na sauda matar annabi ce dattijuwa ne tana da girman shekaru malam tana da nauyin jiki sai ta ce manzo Allah ai mun izini ba sai mun taho tare da mutane ba dan kar a tutture su mutane za su kwana su kuma kafin a gama kwana cikin dare sun yanki hanya su je su jifan su sun gama suna dawa mutane suna tafiya an tadfa'a qablahu tayi gaba kafin annabi wa kanat sabtatan mace ce sabta mai kiba an gane ko ta'ani saƙila fassarar sabta ana nufin mai nauyi mai nauyin jiki babbar mace fa'adina laha annabi ya mata izini ya ce a tafi da ita daccijiwa ne ta tsufa to daga nan malamai suka ce an samu mace daccijiwa tsofuwa za a iya tura su su kama hanya su tafi saboda ai suna da uzuri ko ba haka bane ba yawwa kuma wannan hadisin yana nuna mana ashe ya halatta a bar muzdalifa cikin dare ma jumhurin malamai sun tafi akan cewa almabitu bi muzdalifa wajibun wajibi ne a kwana a muzdalifa ga wanda yake bai da uzuri to kaddara wani yayi taurin kai yake ya kwana a muzdalifa kawai ya tafi wannan hukuncin sa sai ya zubar da jini dole sai ya yanka sai ya yanka saboda ya aikata kuskure yawwa wasu malaman kuma da suka dan sauƙaƙa suka ce sunna ne idan mutum ya bar kwana a muzdalifa to fatatul fadila falala ya kubuce masa amma wala isma alaihi wala dama babu laifi a kansa babu kuma zubar da jini aka ce ya iya kwanciya mafi yawan daren da ƙarshe bai gama kwana ba ya iya tafiya wasu suka ce ma nisful lail al nisfu thani rabin dare na biyu wasu suka faɗa wata magana ba haka ba annabi da ya kwana kuma ya yi sallah asubahi kuma ya ce ku zo an nima na suka kun kugo yakin hajjin ku daga gare ni so ku je ku kwana وعن ابن عباس رضي الله عنه قال قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ترموا الجمرة annabi ya ba da doka dangane da lokacin jifa ranar farko kar ku je ku yi jifa hatta tatlo a shamsu har sai rana ta fito idan shi sa aka ce a kwana a muzdalifa in gari ya waye a ta tafowa kafin a ƙaraso rana ta fito to jifan ranar farko jifan ranar farko ranar sallah kenan da safe ake yi idan rana ta fito rawal khamsa illa nasa'i malamai biyar suka rawaito shi banda nasa'i amma wa fihin qata akwai yankewar isnadi amma dai sahihin hadisi ne ya inganta wasu ce saboda akwai alhassan al'urani kuma bajaliyun kufiyun siƙa ne imam muslim ya kafa hujja da shi da imam bukhari ya kai istishadi da shi to wannan yana nuna mana akwai maganganun malamai dangane da jifa ɗin nan na ranar sallah kamar haka wasu malamai suka ce ya halatta a iya yin jifan nan na ranar sallah bayan dare ya raba biyu in dai mutum ya share rabin dare a musdalifa rabin daren ya kamo hanya ya taho to ya iya za a yi jifansa mai iko ne ko gajiyayye wannan ra'ayi ma muhammad ne da shafi ra'ayi na biyu suka ce ai lallai jifan nan na ranar sallah bai halatta ba bai inganta ba in ba bayan alfijir ba wannan kuma shine ra'ayin abu ba ra'ayi na uku wasu malaman suka ce bai halatta ba ga wanda yake da iko yake da dama ya je wannan jifa din sai bayan alfijir ya keto amma wanda yake da uzuri shine aka bashi dama idan dare ya raba biyu ya iya baro muzalifa ya tako ya zo ya wannan jifa wannan shine ra'ayin hadawiya ra'ayi na hudu shine ra'ayin su imam sufyan ibn sa'id ibn sauri da su ibrahim an-nakhai cewa lallai lokacin jifa kam wanda ya dace shine bayan rana ta fito wannan ra'ayin na cewa ana yin jifa ne bayan rana ta fito ma hakikanin gaskiya shi yafi inganci shine yafi karfin hujja kuma shi yafi karfin dalili so jama'a idan za a yi jifa a ranar sallah a daina zuwa ana jifa da daddare ga wanda suke da iko ga wanda suke da dama gaskiya don yin haka din ya saba wa sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam kuma ba kai ciyayi ba وعن عائشة رضي الله عنها قالت أرسل النبي صلى الله عليه وسلم بأم سلمة ليلة النحر من ذا الله يأيك أم سلمة أرانا صلى شين ليلة النحر يتورا تا تبو دمشتي من أزري فرمت الجمرة قبل الفجر تجي تيجيفا كابن الفجر كيتو ثم مضت فأفاضت سنن توشي دقا ولن جيفا دارك تغنغرا مكة ta je ta yi dawaful ifada da ake yin sa na ranar sallah wani abu dawo da ya ruwaito shi amma wa isnadu ala shartin muslim da isnadin sa a sharadin muslim sai dai malamai sun ce yana da rauni wasu malaman wannan hadisin suka ce dalili ne akan mai uzuri ya iya zuwa ya jifan nan kafin alfijir ke to kamar yadda muka yi bayani ɗazu kenan wasu kuma cewa suka ta masu uzurin su je wurin su jira rana tana fitowa sai su yi jifa kafin alhazai su ƙariso yawwa to wannan kenan sai kuma tsayuwa a muzdalifa da kuma tsayuwa a arfa ya ce wa ni urwata bin mudarris radiyallahu anhu qala qala sallallahu alaihi wasallam man shahida salatana hadhihi duk wanda ya halicci wannan sallah tamu yana nufin sallar da ake a muzdalifa ya'ani bil muzdalifa fa waqafa ma'ana ya kuma tsaya a tare da mu hatta natta har muka tafi wa qad waqafa muka tafi ina muka tafi mina kenan dan jifa wa qad waqafa bi arafata qabla dhalika laylan aw nahara alhali ya tsaya a arfa kafin wannan lokacin da daddare ne ko da rana lalle tsayuwa arfa dole ne jama'a aikin hajji duk wanda ya je aikin hajji bai tsaya arfa ba fa bai yaji ba ko ka yi ɗawafi ka yi sa'ayi ka je mai na ka kwana duk abin da ka yi in dai ba ka je arafa ba wallahi zancen ka ya ƙari shi yasa ma malamai suka ce ko mara lafiya ne mutumin da ya je aikin haji dan yana iya faruwa larura ta sa mutum ya je aikin haji ciwo ya kama shi a kwantar da shi a asibiti har ranar da za a hawa rafa kana asibiti Allah saka mutanen Saudiya suna da fiƙiu da wayewa duk asibitoci hukuma ta kafa doka in dai alhaji ne aka kwantar da shi yaya zai biya kuɗin jirgi saboda an ɗaura masa ruwa ko bai da lafiya ko ajiye shi a asibiti har aje a hau arfa a dawo babu uzuri sai suke sa a ɗebi marasa lafiya akwai hanyoyi na daban da ake ɗaukan marasa lafiya a motoci na ambulance a yi ta tafiya da su ko da mutum mutuwa zai arfan nan a gadon rashin lafiya a cikin mota da ac da komai da jini ake ƙara masa ne tiyata aka masa ne ɗazu haka za a je a kai shi a je a tsayar da shi a cikin motar ya tsaya a arfa a sa shi addu'a ko da 'yan mintuna ne sannan a dawo da shi to insha Allah malam ya samu aikin haji amma ka kuskure gudawa ta kama ka suka je suka ajiye ka a wani asibiti can aka je aka arfa aka dawo ka ce wallahi ba da lafiya an daura min ruwa ne an je arfa an dawo da kai da wanda ya je gwarzo duk daya yawwa ka nutsu ko haka kake ji garma garma in sun kwantar da kai ko ba larabci ka rinka ce musu arfa arfa arfa za su gane za su ɗauke ka jama'a duk wani marar lafiya wala ko tiyata aka maka yau wala sai sun tuka ka a mota sun kai ka a matsayinka na mai na alhaji yadda malam hajjin nan take da wahalar zuwa yanzu ka kuskure ka je wani abin da ya kama ka aje a zube ka an tafi arfa aje a dawo kai ka je ka ratiyo haƙorin maka yan uwanka su zo suna gulmata bai hau arfa ba wallahi tallahi baka da haji ba ruwan Allah da wai kana larura ne wai ba kuma in an taso daga arfan nan in dai an riga an taso ranar nan ta fadi ka gane ko an aka wayi gari aka zo kai aka taho muzdalifa gari dai ya waye asuba ya taito lokacin kai kure amma wallahi zaka iya tashin jirgi daga yau din nan kana ji ko a ce yau ana arfa ka tashi jirgi kana isa arfa din nan ana tasowa magariba ko isha'i misalin tayi ka samu dai ka je ka shiga filin arfan nan dan annabi ya ce lailan aw naharan ka samu aikin haji sauran ayyukan ka zo ka yi su dawafi sa'ayi da wayewa da sauran arfa shi sa annabi ya ce alhajju arafa gaba ɗaya aikin hajjin arafa din shine aikin hajji arafa din shine aikin hajji amma mala alhazan mu saboda rashin wayewa sai mutum ya je don neman arha da gaggawa sai ya je aje ajiye shi a gefe bai shiga cikin arfan ba fa kamar yanzu ana da bukatar kowa ya shigo Kano ya an taho aikin hajji din Najeriya ana aikin hajji Kano ce arafa din gaba ɗaya faɗin ta misali ko kawai sai suka je suka samu wani suka jibge shi a a kogin mudul wai ya tsaya a nan gurin ya daga hannu an gama da kai kai ba ma wudul ba wallahi ko a gano suka ajiye ka sun cuce ka gano dai wani ƙauye ne yake dab da kano a rijiyar gungun ai ta ji kano kai kwande ba ke ce da kai ba makoli to ko a makoli suka zuba ka sun gama da kai makoli ma ai ta yi nisa ta wuce gano nan ne tofa ya lambu fa lambu ko cikin kano ne a kai garin janguza ne ko to misali dai a ce iya kewayen new side dai shine kano din shine arfa to ina faɗin wannan ne zai muku amfani wata ranfa saboda wallahi malam mutum in baka gane ba zai alhazai su ce mu tsaya nan kawai ka je ka tsaya da wallahi da kai da da kai da wanda ya tsaya a dan batta duk daya haka annabi ya faɗa dole sai ka shiga boundary din shi yasa sun yi tafka tafkan allo sun ce arafat start from here kuma suka sa arafat end from here duk sun rubuta da larabci da urdu da turanci duk sun rubuta kun fahimce ni yawwa faqad tamma hajjuhu wa qada tafathu Allah ce duk wanda ya wannan to ya kammala aikin hajjin sa babu kuma wani abin da ya saura masa aikin hajji ya kammala rawahul khamsa wa sawu tirmidhi wa ibn khuzaimah imam al-tirmizi ne ya ruwaito shi ya inganta shi da kuma malaman nan guda biyar suka ruwaito shi Allah ya kara musu yadda to nan da mu dakata insha Allah ta'ala sai kuma wani sati sai mu dora dan bayanin aikin hajji na ga yana da yawa wani sati sai mu kammala abinda muka faɗa na daidai Allah ya ba mu lada na kuskure ko tutaba harshe Allah ya rangwanta mana assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك